zan yi amfani da wannan dama wajen miƙa godiya ta musamman ga shi mai girma dagaci na jauro tukur uba kuma jagora da ya karɓi bakuncinmu ya zauna ya jira mu ya kuma yi mana duk abin da ya kamata a yi wa bako ba abin da za mu ce masa sai mu ce dama haka shugaba na kwarai yake jagora yana kula da duk wanda ya zo masa da alheri Allah saka mai da alkhairi kuma Allah ba shi lada Allah zaunar da wannan gari lafiya ya kwantar da hankalin al'ummar gari Allah ya sa kuma aljanna ce makomar mu gaba daya kamar da dan uwa Malam Usman ya fara gabatarwa mun kawo ziyara ne ta zumunci ni da nake magana gabanku nan garin shine tushe na nan garin shine asalina ni dan jaura tukur ne daka da waje kuma alhamdulillah iyayena da suka haife ni a nan aka haife su a nan na yarinta na yi guje-guje a garin nan na yi tafiya daga nise gajeren wando a garin nan na gara taya a garin nan na bi shanu a garin nan na je na yi ciyawa a garin nan na ɗauko kara a garin nan na je an tatsi nono a garken shanu da ni a garin nan da haka alhamdulahi ina jin a raina cewa garin nan garina ne kuma duk inda na je a duniya na dawo ba zan nesanta kaina da wannan ƙauye mai albarka ba ni a waje na jaurar tukur cewa nake ƙauye mai albarka ba don komai ba saboda shi ne asalina shi ne tushe na Allah ji kan iyayenmu Allah musu rahama Allah ya fi musu sun yi iya ƙoƙari suka liƙa ƙaunanmu da sonmu ga wannan ƙauye mai albarka tun muna yara ba ce wai mu muna birni ko haife mu a birni mu je mu ƙaurace garinmu ba da ka dillar da darar da na shigo garin nan ina jin cewa na shigo inda nake gata kuma inda nake da asali da tushe Allah ka yi albarka a wannan gari na jaro tukur Allah ka sa alheri a cikin wannan gari na jaro tukur Allah Allah mai girma da ɗaukaka ka kwantar da hankalin mutane wannan gari ni a waje na jaro tukur ta fi kumu ni a waje na e ka yi haƙuri na ga kamar ranka ya ɓaci na ce a waje na ni to ai ka ga mutum inda ka fito tushen ka ai kaga bai kamata ka zubar da shi ba Allah ya sa albarka ina so zan yi amfani da wannan dama na yi magana akan wato tarbiyya a musulunci musamman tarbiyyar matasa ga iyayenmu nan a gabanmu ga kuma yara matasa masu jini a jika ga kuma 'yan ƙanana masu tasowa ga yara 'yan mata a cikin gari ga waɗanda kuma suke a cikin gidaje alhamdulillah daga nan garin yara 'yan mata daga nan garin suna tashi su tafi majalisin da nake karatu da safe tun daga nan jihar tukur su je a yi karatu da su sai karfe sha ɗaya sha biyu saura su dawo nan garin ko yau ɗin nan mun babbayar da kyaututtuka na ɗinkin sallah ga 'ya'yan marayu na jauro tukur a cikin komo a kan bariki inda muke tafsiri akwai masu zuwa karatu daga nan garin suke tafiya kullum 'ya'yanku ne jikokinku ne to kaga wannan yana nuna akwai alheri kwarai kuma ko ba komai suna jin a ransu cewa bari su je wajen wanda yake dan garinsu ne wala Allah ko za su fi gane yare na saboda harshen fulatanci duk da ba fulatancin nake ba ‘yan uwana matasa na farko dai iyaye iyaye ya kamata ku sani Allah ya muku ni'ima ya girmama ku Allah ya kimanta ku ya darasta ku ba don komai ba ya ba ku ‘ya'ya samun ɗa daraja ne samun ɗa ba daraja ne samun ɗa arziki ne samun ɗa matsayi ne samun ɗa kima ne wani yana ta neman ɗan fa wallahi bai samu ba ya buga ya buga yana roƙo Allah ya bashi amma babu mai bayi Allah kai mu mu tafi mu tafi mu tafi mu don da yana ni har joni Allah mu kai mu ya nema ya nema yana jira har yanzu Allah bai bashi ba wani kuma gashi ya samu dan amma bai kula da shi ba gona ne wani yana neman gonarsa ya kyau ya yabanya ya zuba taki ya zuba taki amfani ya ki dauka bai karbe shi ba wani kuma gashi ko takin kirki bai sa ba kasar tana da ƙarfi amma ya ki ya je ya gyara gonarsa da haka haka gonar take mutuwa a banzan bazara ta lalace so haka dan adam yake idan ba a gyara shi ba lalacewa yake duk wanda ya tara dabbobi a gidansa bai kula da cinsu da shansu ba da makwancinsu da matasarsu ba da ciyawar da za su ci ba ba lalle ya samu biyan bukatar da yake so ba haka duk wanda Allah ya bashi ‘ya'ya shi ma bai kula da cinsu da shansu da addininsu da tarbiyyarsu ba Allah maɗaukakin sarki sai ya tambaye shi ya ayyuhal ladina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran wa quduha an-nas wal hijara alaiha mala'ikatun ghiladun shidadun la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun ya kwanda kai imani kare kawo kanku da iyalinku daga wuta-wuta wadda makamashinta mutane ne da duwatsu wa ƙuduha annasu wal hijara mala'iku su suke kula da wannan wuta mala'iku su suke jefa mutum a cikin wannan wuta ba sa saba wa Allah abinda Allah ya umarce su ashe kaga Allah ya tsoratar da mu cewa in Allah ya mana arziki ya ba mu ‘ya'ya ya ba mu zira'a Allah fa zai tambaye mu Allah fa sai ya tambaye mu Allah fa in ya maka abu na ni'ima fa baya bari sai ya tambaya ‘ya'ya kuma ni'ima ne ‘ya'ya arziki ne da aka wajibi ne mu kula da tarbiyyar ‘ya'yanmu mu sa ‘ya'yanmu su je masallaci sallah mu sa ‘ya'yanmu a makarantu na islamiyya mu sa ‘ya'yanmu a karatun zamani mu matso da ‘ya'yanmu kusa da mu mu yi musu fada in sun yi ba daidai ba mu yaba musu in sun yi daidai mu inganta musu lafiyar su mu tsawatar da su yayin da suka shiga wata hanya wacce take mai cutarwa wannan shine son ɗa na gaskiya ba gadarar tara ‘ya'ya da haihuwa a zube su ba ko kaza ce ta haifi yaya wallahi tana kula da su za ka ga duk inda za ta tafi tana tafi da kayanta yanzu kaza tana da yaya goma suna binta in ka je ka ɗauke ɗaya sai ka ga za ta iya barin wannan taron ta bi ka sai ta kwato ɗanta yanzu mu wayi gari kaji sun fi mu sanin muhimmancin ‘ya'yanmu agwagwa in ka ɗauke mata ɗanta ko ka taka mata ɗanta sai ta nuna maka ɓacin rai amma yanzu mu mu haifi ‘ya'ya wani ya zo ya lalata mana tarbiyyar 'ya'yanmu ba za mu nuna damuwa ba ka ciyar da yaronka da safe da rana da daddare ka ciyar da uwar da ta haife shi ka ɗauki nauyinsa da wahalhalinsa tun yana cikin cikin mahaifiyarsa yanzu ya zo kawai shi kenan sai wani aboki ya zo ya ɗauke shi koya masa shan ƙwaya kawai sai ka zuba ido ka ƙyale sai wani abokinsa sai ya koya masa riƙe makami kai kawai sai ka zuba ido ka kyale sai wani abokinsa sai koya mai fada da dabanci da kalari ko area boys kawai sai ka bari a lalata maka ɗanka yanzu mutum hannunsa ya taba ɓaci ya jefar da shi hannunka yana kakkare sai ka je ka sa gatari ka sare ka jefar da shi o'o yana jikinka ɗin da zafi haka za ka yi ƙoƙarin ya za ka gyara shi iyayena iyayena iyayena wallahi duk inda kuka ga yaro ya lalace to akwai sakaci na iyayensa ya kamata ku gyara lahirarku kada mutum tsufa ya kama shi ga furfura ga gajiya shekarunka sun tafi ɗanka ya wayi gari a garinka yana shuka maka sharri tun kana raye ba ka mutu ba kana ta girban sharri ka zo ka mutu ka tafi kabari a je a binne ka ɗanka ya ta shuka maka sharri da bala'i Allah ba zai bari ba daka don Allah mu kula kar wani ya yadda ɗansa ya zama man sababin da zai sa shi a wuta fa kun ji fa Allah cewa ya yi wallazina manu ku anfusakum wa ahlikum naran wa ƙuduhan nasu wal hijara ku kare kawukanku da iyalanku daga wuta wanda wannan wuta makamashinta mutane ne da ainihin wato duwatsu annasu mutane wal hijara da kuma ainihin wato duwatsu ka je a haɗa ka cikin dutse dutse yana shan wuta yana ihu kai ma kana shan wuta kana ihu kaga ai ai dutse ai kaga dutse ba abokin karin ba abokin karon ka bane ba daidai kuke da shi bai daka wallahi dan mutum idan bai yi da gaske ba wallahi ɗansa sai ya zama sama bin da zai sa shi a wuta muna da matsalar lalacewar tarbiyya yau a duniya matasa shedan ya rike makwarkwadansu ya rike madigarsu shedan ya mantar da su akwai mutuwa akwai hisabi akwai tsayuwa akwai tsallake siradi akwai akwai akwai abubuwa masu tarin yawa na tashin hankali min ahwalil qiyama da yau samarin mu matasa sun kwanta suna bacci sun manta da haka ni magana ta ta farko wallahi duk wanda ya je matarsa ta tara masa yaya to ta gama shi da yake tsayawa ake sosai duk wanda yake da yake da saniya biyar shida ba daidai yake da wanda yake da goma ashirin talatin ba haka ba daidai yake da wanda yake kwaya ɗaya ba dole ka nema musu dusa dole ka nema musu ruwan sha dole ka nema musu makwanci dole ka nema musu magani haka kuke ta zirga-zirga kun kulla abokantaka da masu maganin shanu da ya musu allura yanzu dan Allah daidai ne ‘yan uwana mutanen jaurar tukur’ mu mai da hankali akan kula da saniyar mu sama da mai da hankali akan kula da yayanmu yanzu saniya ta fi maka da daraja wanda ka kula da saniyarka ka ganta bulbul lafiyar ta kalau amma ɗanka gashi ya lalace baya zuwa sallah ka kyale shi baya karatun alkur'ani ka kyale shi baya gaida manya ka kyale shi baya ganin girman masu girma ka kyale shi ga tsufa ya zo maka baka da magaji wallahi akwai ɗan da idan ubansa ya mutu ya tafi ya bashi ba abin da zai wa ‘ya'yan ƙannan shi da yayyansa shi kansa matsala ne ya kai matashi ga ƙannanka nan yara ‘yan mata sun taso aure suke so ya kai matashi ga yayyanka nan mata babanku ya mutu kai ne yanzu uba a gida mu da tarbiyyar da muka samu mu da duk ɗa namiji a gida ana koya masa kamar shi ne uba wala haka ake koya masa yana ji a ransa cewa darar da babansa ya mutu shine zai rike stiyarin gidan mu da a tarbiyyar da aka koya mana ubanka yana raye bai mutu ba amma an koya maka cefane an koya maka kora shanu ka kai su su sha ruwa ka dawo da su shinge kamar yadda babanka yake wai yana nuna maka wata rana fa ba shi zai ba kai za ka yi to yanzu ɗan da ya ɗauki ƙwaya ɗan da ya ɗauki makami ɗan da yake neman mata ɗan da yake kaza yake kaza ina zai iya gadan ubansa a cikin wannan ayyukan alheri bai zai ba wallahi da ka ya ku iyayena mu ja 'ya'yanmu kusa da mu mu taimaka musu mu agaza musu mu yi musu addu'a idan sun ɓaci mu musu faɗan girma idan sun kauce mu taimake su da shawara idan sun buƙaci haka don haka ya koyan uwana mu a musulunci rayuwa ta samartaka shine khairu al'ata shine albina shine mafi alherin kyauta kuma a nan rayuwar samartakan a nan ake gini duk rayuwar matashi da yawa ya gari ba musulunci to ya zama rayuwa ce ta ta'asa sai ka ji ana cewa wane ya yi wa wane ta'asa barna da ta'adi da bala'i samartaka ɗin nan wata dama ce Allah yake bawa bawa da zai gyara duk abin da ya ɓaci ya kyautata duk abin da yake ya lalace ina kira ga matasa samarinmu na jaura tukur Allah yana bin ku bashi kusan addininsa kuma nan garin tun asali tushensa ba garin arna ba ne ba garin kafirai ba ne ni na yi rayuwa na san lokacin da ban san kafiri guda ɗaya ba wanda zan ce yau wai a nan cibiyarsa a nan garin take musulunci ne tsantsa to kaji wani ce har yanzu ma to kaga hujja ta tsaya duk musulmi ne gaba ɗaya to yaya muke nema mu juya tarihi yaya muke nema mu bar abin da iyayenmu suka rayu a kai wallahi akwai kakana umaru a nan dogon dattijo dogo ga suna sun san shi shi ne mahaifin mahaifiyata ina iya tunawa tun muna yara mutum ne mai addini duk satin duniya sai ya tafi da ƙafa daga nan jawar tukur ya je masallacin sarki ya yi sallar juma'a kuma zai ƙare sa unguwar akwai ya je gidan yarsa ya gaishe da ita ya gaida jikokinsa kai a lokacin lokacin da jaki yake zuwa jaki yanzu haka ina tunowa yana hawa jaki a kansa na, na fara hawa jaki babba ni ko ha amma muhallin shahid ina iya tuno shi da carbinsa a hannu ina iya tuno shi gashi a masallacin juma'a yana zikiri yana ambaton Allah ya juma'a ya zo tun da safe ya sallar juma'a a masallacin sarki ya yi la'asar ya shiga ya ci kasuwa ya sai dan abin da zai siya ya je gaida yarsa sannan ya hau jakin sai dawo akwai addini akwai tarbiya har yau duk duniya in naje an kira ni sai an hada da sunansa Umaru Abdullahi Usman Umaru ina alfahari saboda Allah ya bani kaka mai addini yanzu kai wannan matashi da ka ɗauki makami ka riƙe kai wannan matashi da aka baka ƙwaya kai wannan matashi da suka baka wuƙa da gariyo ka riƙe yanzu kana jin jikokinka nan da shekaru talatin arba'in za su yi alfahari da kai haba da Allah a garin nan a ce wai mun samu sakaci da rauni yaranmu suna fada da juna da makami uwa ɗaya uba ɗaya tattaba kunne ɗaya da jikoki duk fakin dinmu ɗaya ba bako ba bare amma a ce ɗan unguwan nan ba zai tsallaka wancan unguwar ba wai bai isa ba to raba garin za a yi kyakketa shi za a yi datsa shi za a yi me yi zafi yaya ku da kuke uwa ɗaya uba ɗaya za ku bari shaidan ya zo ya shiga cikinku wannan da ya baka tabar wiwi wannan da ya baka ƙwaya ka sha wannan da ya haɗa ka da makami wallahi ba masoyinka ba ne kuma maƙiyinka ne ya maka ɓarnar da daga nan zuwa shekara dubu ba za a manta da kai ba ko ka mutu kuma ba za a ce Allah ji kanka ba saboda ka taimaka wajen sa tsoro a cikin zukatan yan uwanka ka taimaka wajen zubar da jini yanzu wannan shine abin da zamu bar wa ƙananan yaran nan su tashi su koya mu da muke so mu ji dan jawar tukur yau gashi na yaje gasa alqur'ani ya cinye dan jawar tukur ya zama babban ma'aikacin gwamnati dan jawar tukur ya zama babban dan kasuwa babban dan boko a ji shi a federal government a ji shi a state government a ji shi a kaza mu wannan abin da muke so kenan ƴaƴanmu su zama ƙwararru addini abin alfahari wajen ilimi abin buga misali yanzu ni ba kwa jin daɗi ku ji cewa ni ɗan garin ku ne abin baya faranta muku a rai to da iyayena sun banni ban hau hanya na ƙwarai ba da wannan ba shi ake yi ba ba wannan labarin ake ba da haka ana kula da yara ba a wasa da yara yaro ana kula da shi sosai tun yana yaro a gina shi akan hanya ta kwarai tafi da shi masallaci je ka da shi wajen tafsiri tafi gona tare da shi rinkayi masa shawara kar ka bari ya haɗu da abokanan banza kuma duk inda aka ji wani mutumin banza ya shigo gari to ayi kokari a gane waye shi daga ina yake a dau mataki a kansa ko ya daina ko ya bar gari da haka ne za mu samu albarka ‘ya'yanmu ƙanana su gaje mu da haka ya ku matasa ku san addini ku sani cewa wannan al'umma ita ce mafi alherin al'umma wannan al'umma da kuke ciki Allah cewa kuntum khaira ummatin أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون كنتم خير أمة كوني ما في الهيري أتشوانا الأمة Allah ya fidda ku ne don ku zo ku dinga umarni da kyakkyawa ku ce a yi mai kyau ku ce a bar mummuna to yau inna lillahi wa inna ilaihi rajiuna yau wannan al'ummar ta wayi gari ita take yin mummunan ita take hana alherin ya yaro zai zama mazinaci mai neman mata ya za a lalata mana ƴan matanmu ya za a mana dakon tabar wiwi a shigo mana ita gari gidan giya ake so nan gaba a zuwa buɗe gidan barasa karuwai ake so a zo a kafa musu dandali ko dandalin barayi da 'yan fashi da makami ake so a yi mana to ina ake ina ake tunkara to me ake nufi so ake attajiran garin su daina zama a garin duk wanda ya wayi gari ya ga garin ba zaman lafiya ana yawo da makami ana fada ana kashe-kashe wallahi duk wanda ya tashi yana da rufin asiri bai zai zauna a garin ba zai hada kayansa ne ya gudu an cuci gari an kashe gari gari yana da shekara wajen sama da ɗari ko ɗari biyu garin nan na jawar tukur ya riga kumo sai da aka sari garin nan aka zauna aka shekaru a garin nan kafin kumo in baka sani ba barin gaya maka yau gaji tsohon gari ne mai tsohon tarihi da ka shabab matasa matasa Allah ya muku ni'ima ya ba ku ƙarfi ya ba ku lafiya zan buga muku misalin matasa sahabbai da kuma magabamai waɗanda suka biyo bayan su irin yadda suka yi ƙoƙari wajen ciyar da addininsa gaba yau suna ina duk suna kabari kai ma ina jiya maka tsoro bayan shekara ashirin talatin ka zo ana cewa an yi kasur gumin yaro mara mutunci mai kashe mutane a anguwan nan ya kashe wani ya kashe wani ya soki cikin wani ya yi wa wani kaza ina jiya maka tsoron haka mala'iku suna ji suna tsine maka albarka karka yadda duk mutumin da ya zo ba alheri zai baka ba wallahi rabu da shi duk wani aboki da bai zai koya maka alheri ba ka rabu da shi kullum ina gaya wa samari matasa tun kana cikin cikin mahaifiyarka babanka yake hidima yake wahala a kanka ya yi wahala a kan tsohuwar da ta haife ka ya ciyar da ita ya shayar da ita ya mata ya mata aka yi ta kai ta asibiti ta haife ka ana murna aka yi taro aka yanka dabba aka kashe kuɗi ya kula da kai ya ta haifa ya haifi yayanka ya haifi kaninka ya haifi kaza da ƙarfi da yaji muka gajiyar da iyayenmu suka zama tsofaffi yanzu in kaga tsohuwarka mahaifiyarka yanda ka san daga kabari ta fito waye mai da ita ka kai ne da kai da yayanka saboda yawan haihuwar da ta yi ta yi ta haife ka ta ajiye ta daɗa ɗaukan ciki ta ajiye ku je ku tambayi yanda haihuwa take rugurguje mace take rage mata ƙarfi in mace tana da ƙarfi ɗari bisa ɗari in ta haihu sai ta ragu in ta ƙara haihuwa sai ta ragu babankan nan da kaga yayi furfura ya gaji yayi doro kai ka da shi mai doro wai saboda wahalan neman abincinka wahalan kai ka asibiti wahalan ya rufa maka asiri to yanzu babanka ya tsufa ciwon suga ya kama shi babanka ya tsufa ya mata shi hawan jini ya kama shi ciwon kafa ya kama shi yanzu baya iya takawa daga nan gona ta bakin gari wallahi ba zai iya zuwa ba sai dai ya yi ni a gindin bishiya a kofar gida ana shimfiɗa masa taburma a jefa masa filo ana alaje a fini jam no wuro wallahi wan don jam no waire kinai hande kama dillata gisa na wallahi mai wawata ai mai wodi bacci ai bacci kuma sun zama banza mai jahata gisa bai huwata bai wadata subhanallahi tsohon gashi a gabanka da ka leka bayan ka za ga yara yan mata budurwa budurwa wajen guda kaza duk kowa ta taso kirjinta ya daga aure take so da ruwan rijiya za a mata aure gawayi za a kada a mata aure to ya za a yi aure yau sai da kudi gado kudi katifa kudi kujera shede zanin gado shede kayan sawanta shede a gayyato mutane a ci abinci a gidan biki shede to baba ma dawala shede baba ma da jodi baba ma da muwanaki ba lafiya babanka wala jamu kai kuma a wodi jamu amma ba hankali wala hakilo wala dabaru wala wala wala awarti wala wala wala wala ka zama dan wala wala wala ya kamata saurayi kuka ya zubar da hawaye in kaga babanka yana kwance baka iya taimakon sa yanzu baba na ya taimake ni tun tun ina karami yanzu ya girma ya tsufa ba zan taimaka masa ba sai dai in zo in bi wasu su bani makami ina kashe kashe ina yaƙe yaƙe an hana ni an an hada ni fada da abokina an hada ni fada da makotana an hada ni fada da kaza ga babanka ba za ka yi taimakon sa ai matashi na kwarai ba wai takwabi yake riƙewa ko wiwi a baki ko ya sha giya ko ya sha kwaya ba a'a a gona ake ganin sa a ce in mun haɗu mu haɗu a kunya in mun isa mu haɗu a kunya matashin kwarai shine wanda yake ɗaukar nauyin gidansu yace baba zauna abinka za mu kawo abincin rana da na dare da akan abin nan ya biya wa kannansa kuɗin makaranta ya aurar da kannansa ya taimaki babansa ya masa ɗinkin sallah ya yanka masa ragon layya ka ce wa babanka ka huta da ka wahala akan mu muna yara yanzu mu za mu taimake ka matashin kware shine wanda yake fita ya share gumi ya nema dan ya rufa ubansa asiri ba wai matashi shine wanda zai zo ya sa ubansa kuka ba ka sa babanka kuka ka je ka fasa cikin wani an dauki ubanka wani dan sanda kafiri ya zo yana daka mai tsawa zauna hakin banza ka zo ka fadanka mutumin banza ana wulakanta ubanka kai ka dawo ka kashe wani ka gudu inugu zaka dawo ba inugu ka je ba ko wani cha a barta wallahi ya kamata matasa su ji tsoron Allah ku taimaki dattawan nan namu don Allah ku rufa musu asiri Allah shi muku albarka amma in matashi bai dauki wannan shawara ba wallahi zaka cize yatsa kuma kun ga yan siyasa da wasu yan siyasa marasa manufa da kuke bin yan siyasa suna koya muku dabanci da kalaranci da area boys da waye da sauransu wallahi ba sa son ku ƙarya suke ba son ku suke ba hidimar ku suke so ku yi wahala a kansu ku ɗora su su cinye su tafi su bar ku da hayaƙi ka tura wa mutum mota mota su mai hayaƙi fu ta tashi ya barka kana hayaƙi hayaƙi ya yi gaba kafin ka farka ai yana abuja wallahi kuwa me ya maka sun ɗora ku akan mota sun ba ku makami sun ce ku je ku yi sharar hanya amma 'ya'yansu fa suna ingila suna amerika duk 'ya'yansu ba ka taba ganin ɗan siyasa yana rike da makami ya ce wallahi sai babana wallahi tallahi sai ubana wallahi sai kada ka taba gani ba sa yi sun fi wayo ne amma ɗan talaka shine zai hau windon mota yana zage-zage ya rike makami yana wallahi sai uban wani ka ji shirme wallahi yanzu har mata yake fitarwa har mata su fito suna dukan kirji suna kaza suna kaza wai ita ma yar iska karama karamar yar iska shirme kai ka taba gani suna cikin bulbul da ni'ima da yalwa kai kana cikin talauci abincin da zaka ci na rana ma tashi hankali ne mai kwan a buɗe maka hanya a inganta maka noma a buɗe maka makaranta a sama maka sana'a a baka babban aiki mai maiko shi ne ana son ka amma a zuwa tara kun kai ɗari a baku baliyon a baku adda a baku gariyo in an gama kun gama aikin a baku dubu saba'in da biyar a ce gashi nan ku raba da haƙuri ku ɗari ku zo ku ƙare da a ɗari biyar biyar in za a je campaign in za a je kaza ku za ku je ku share hanya wani fa dan daba wannan kalare fa ake ba da labarin ce wallahi malam ko akuya ya gani a hanya in mai gidan sai zo wuce sai ya datsa ta gida biyu akuya ballantana mutum zai sa takwabi ne ya sare ta ya raba ta gida biyu ya zubar da ita kawai amma kar ka manta wanda zai masa wannan aikin na rantsi da Allah ba lalle ma zai hadu da shi ba sai dai kwalelanka in gwamna ne sai dai ka gano shi a can in ɗan sanata ne ko haɗuwa da shi ba za ka yi ba kai ba firamarin kirki ba kai ba sakandaren kirki ba kai ba sana'ar kirki ba kai ba kai ba babu babu ta ƙare maka sai wahala an zo an barka da bala'i a garinka ba za ku sake ganin su ba yanzu ba an yi zaɓe ba to kar ku sake tsammanin su sai nan da shekara uku wallahi kuma ni da ku mu zuba mu gani da kafin wannan yan wata uku wata hudu su ta zirga-zirga a ta lika posta ana yi kaza ana yi kaza ana taro ana tura kaza ana kaza ana kaza yanzu ba kun tura musu sun hau ba ku da sake ganin su sai da nan shekara uku ta hudun da za a sake zaɓe yanzu za su dawo su ce wai sun san da ku sun barka da masifa ku gyara ba haka samari matasa na kwarai wanda aka ba mu shawara a kansu suke ba yanzu an nuna mana a tarihin musulunci duk waɗanda suka yi wa addinin Allah aiki har musuluncin nan yau ya zo jauratukur wallahi duk matasa ne malam to ya za a zo a canja abin nan yanzu a waye gari yaranmu an lalata musu kwakwalwa da shaye-shaye da kashe-kashe da zubar da jini wallahi duk matasa ne yanzu sai na abubakar lokacin da yake ganiyarsa da mulkinsa shekarar 37 matashi sai na umar ibn khattab bai wuce shekara 27 ba ya fara sanin shugabanci da jagoranci 27 usman bin affan 34 ka tuna shekarun ali bin abi talib shi tun shekara goma yana shekara goma ya fara fafatawa duba dan shekara goma ya yake a yau ka duba tarbiya nabawiya yanda annabi ya kula da su sallallahu alaihi wasallam talha ibn ubaidullah shekara goma sha hudu tun daga nan aka fara bugawa zubair bin al-awwam shekara sha shida sa'ad bin abi waqas shekara sha bakwai sa'id ibn zaid shekara sha biyar abu ubaida shekara ashirin da bakwai abdurrahman ibn auf wannan babban sahabi mai kudi shekara talatin waɗannan su ne suka yi musuluncin aiki tun a lokacin annabi kai yanzu mai kai ko sharan masallaci fa yaran mu ba sa iya yi duk masallatanmu a garin nan wallahi malam sai dai kaga dattawa ne tsofaffi suke sharewa ina yara matasa ba za su yi ba ga ƙarfi na dukan dawa ga ƙarfi na sussuke masara amma ba sa iya kula da masallaci ba sa iya yi ba sa zuwa gyaran makabarta tonan kabari za ka gaba su bane suna ina suna gindin bishiya sun iya juya makami sun iya kaza sun iya kaza sun iya kaza manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin hadisi iqtanim khamsan qabla khams karibaci abubuwa guda biyar kafin biyar ta same ka hayatakka qabla mautik ya kai matashi ka ci moriyar rayuwarka kafin ka mutu na rantse muku da Allah ɗaya yanzu ne kuke da dama yanzu ne kuke raye duk abin da za a yi ai da rai ne a jikinka ko duk da aka ce an zare ran nan ka mutu zancen ka ya kare baka da bambanci da wannan abin da sai yanda aka yi da shi wallahi kana zama gawa sai dai a margina ka a dauke ka a maka tsirara baka sani ba a tona rami a dauke ka a surma ka a cikin rami matsatse baka sani ba a dauki tukunya da azara da nim da kwababbiyar ƙasa da tabo amma ka maka baka sani ba kana shiru suna gamawa sai Allah ce ku damai da ran shi a ranar za ka yi nadama wallahi wallahi wallahi matashi a ranar ne zaka ce yanzu ni ne sai ka ganka a cikin kabari ka ga duhu na bala'i ka juya dama ka ga ba maguda ka juya hagun ka ga ba maguda kai motsi ka ga mala'ika akan kai yana cewa man rabbuk bai ubangijinka tashi ka zauna haka yazo arewa a zaunar da kai zauna man rabbuka wai ubangijinka wa ma dinuka mai addininka wa man nabiyuka me annabi wai annabinka me zaka ce aka annabi Muhammadu wallahi tambaya ce guda hudu za su jira maka da guduma ta wuta haka annabi ya fada guduma ta wuta a hannun malaika yawma yarawna almalaikata la bushra yawma idhil lil mujrimina wa yaquluna hijran mahjura ranar da kaga malaika a kabari da guduma ta wuta yana tambayanka zaka gane cewa lalle sun baka kwaya kasha za ka gane sun baka sanda sun baka makami sun baka sun baka sun baka za ka ce sun cuce ni ya laitani takhassu ma'ar rasuli sabila ya wailata laitani lam attakhiz fulanan khalila laqad adallani an adh-dhikri ba'da idh ja'ani wa kana ash-shaytanu lil insani khazula ranar zaka yi da na sani yau la yanfa'un nadamu manzo Allah ya ce sihataka qabla saqamik ka ci moriyar lafiya kafin ciwo ya same ka ai duk abin da ka ga mutum yana ai yana da lafiya ne yanzu duk wannan zaman da muke a masallaci ba lafiya ce ba akwai yanzu irin mu irin mu yana nan yana kwance a gado a daki ya fi shekara na kwance na wayyo Allah wayyo Allah mi yare ne wayyo Allah mi ya mai yiri wayyo Allah min ka mi wani ne wayyo Allah handa kan dume ne wayyo Allah min ka mi subhanallah kuma ya ki mutuwa yana kwance yana azabtuwa bai san me ake yi ba kai yanzu lafiya ka samu kana iya takawa ka zagaya ai radda Allah ya buge ka da cuta zaka gane kuranka ashe yanzu ba ka ci moriyar lafiyarka ba ba za ka je kai sallah ba ba za ka je kai azumi ba ba za ka bi babanka gona ka taimake shi ba ba za ka rufa kanka asiri da yan uwanka da danginka ba ba za ka zama mutumin kirki garin kai amfani da kai alfari da kai ba sai dai ka jawo mana bakin ciki da bala'i sai dai ka samu kuka ka samu zubar da hawaye ga abubuwan alheri da za a yi wa al'umma a taimaka musu yanzu da azumin nan duk wanda yake da abin wadata yana kishe taimake yan uwansa ya ba su suga ya ba su shinkafa ya ba su taliya ya ba su ribino ya ba su abin da za su yi guda baki kai kuma sai dai wiwi sai dai ka rinka yawo da adawai yaro kaga yaro in kaga yaro matashi wai da doguwar riga ba wai fa ustazanci sa yake sa doguwar rigar ba adda ne a kafarsa daga daga ugunsa har ƙasa wani aka ga a bayansa aka ga yana tafiya wani abu a tsaye haka kamar wani abu yana tafiya abin a tsaye ashe takwabi ne a kwance a gadon bayansa kana yi masa ba daidai ba sai haka man zai cire rigarsa in ya zaro haka sai zabga maka ita wallahi yan uwana samari za mu yi ta yin bayani da wa'azi ba za mu daina ba wallahi sai kun gyaru masu batar da ku za su yi ta batar da ku kuma wallahi mu kuma za mu yi ta ja muku aya da hadisi dan mu mun san mun fi kauna ku wallahi wallahi ba za mu ba ku kwaya mu lalata mu kwakwalo ku ba wallahi sai dai mu ba ku aya da hadisi ta ba ku saiti ba za mu ce ku je ku yi fada da wani ba wallahi sai dai mu ce ku je ku gaida wani mu ba za mu hada ku gaba da unguwa da unguwa ba wallahi sai dai mu ce a yi zumunci tsakanin unguwa da unguwa da malamai su ne masoyanku su ne masu ƙaunarku su ne masu son ci gaban garinku malam a da a tarihi a da 'yan iskan da mutum baya iskanci a garinsu malam ko ya zama ɗan iska ko abun aibu ne kunya ne a garinsu ya zo ya iskanci a garinsu ba sa yi ka san ina suke tafiya waje nesa sai mu ci yasa kake da ai wani ya tafi bariki zai je bariki a can zai barikin sai rashin mutunci amma a garinsu ba zai iya ba saboda me akwai ubansa in ba ubansa akwai abokin ubansa in babu akwai surikinsa akwai ɗansa ko akwai ƙanin babansa ko akwai yayan babansa ko akwai sarkinsa ko akwai kazaɗinsa da haka an san shi cikin gatansa ne cikin asalinsa ne baya iya da ta'addanci da barna a da amma yau al'amura sun canja kaga mutum ya tashi ya wayi gari wai a garinsu yake buɗe ido da iskanci ai ana bude ido da da ilimi ne a gari da tarbiya a gari da mutunci a gari yanzu wani da ya je ya auri yar Kano ko yar Lagos ko yar Abuja ko yar wallahi ya kwammace ya zo ya shigo irin wannan ƙauyen ya samu yarinya bafulatana mai kunya mai kamala kamammiya mai tarbiya mai zuwa gidansu ta zauna tun karfe shida tana gida ba ta fita ba a ganinta ya fi yadda ya zo aure irin waɗannan yara masu wannan tarbiya a ƙauye akan ya je aure yar birni da idan ta buɗe to in kun lalata ƙauyen wa zai zo waye zai zo akwai ciwo kwarai da gaske manzon Allah ya ce kai amfani da faragaka qabla shughlik lokaci da ka samu kai amfani da shi kafin al'amura su yi maka yawa matsalolin rayuwa nauyi in kana da lokaci yanzu ka ci moriyar lokacinka yi karatu nemi kuɗi fita garinku ka je ka nemo sana'a wallahi wani matashi a nan kuma yake gaya mu abokina ne tare muka tashi shi Allah ya taimake shi ni ma Allah ya taimake ni eh to ai gaskiya ne shi kam ya hau hanyar kun gane ko ko sai nayi bayani sut sut shede karafa ya samu kuɗi amma na tuno lokacin da tare muke gara taya wallahi tare muke wawan dumame in mun dawo daga makaranta tare muke kaza amma shi yanzu ba magana ni ma mun hadu sai dai in ce alaji shi ma kuma in ya gane dole ya ce sheikh ya ce malam dole to yana ban labari ya ce malam mu lokacin da muke yarinta ka sani ya ce wallahi malam na sha hawa bayan roka in ɗauki kwandon tumatur ƙwaya uku daga kumo in tafi da shi onacha in je in ci riba akan kwandon tumatur uku ya ce da idan an zo roka ne ake ɗorawa daga kumo fa za a ɗauki tumatur fa har onacha saboda kumo tana noman tumatur ya ce kuma idan ka biya kuɗin tumatur ɗinka ba za ka biya kuɗin mota ba ya ce ina ƙarami lokacin muna makaranta an yi mana hutu ya ce in ka gaba ganin na macen nake tafiya malam haka zai tafi wani ce je kasa tumatur ɗinsa ya yi tagumi ya jira ya sayar da kwandon nan guda uku ya soke kuɗinsa ya dawo wata rana babansa ya gabe gan shi bai ce an kam tuja tuja mi ya aima shi ba ma aimi dille wannan can shi ce to Allah sa albarka mi yatti fa Allah wanda baraji da yazo dawowa ya taho da manja ya taimaki ubansa da yazo dawowa ya siyo garin kwaki ya taimaki gidansu da yazo dawowa ya ba mahaifiyarsa kaza da zai tafi ranar yazo ya ce to zai tafi wannan can baban ya ce Allah kiyaye Allah kiyaye Allah kai ka lafiya sai ka dawo to kai yanzu ba wannan can ba ko gombe baka zuwa ka juya naira 500 ta dawo 600 kana nan ka zama mana karfin kafa ba komai sai tsiya ko kumu ga sana'o'i na neman kuɗi na je kasuwar legal na ga yara a garin nan akwai ɗan garin na haɗu da shi a kasuwar legal wallahi saboda kishi a wurin sa na sai kaji zagayawa ne zan je in sai kaji na ce tun daga ɗan jawar tukur a wurin sa zan siya yau ɗin nan ya zo ya gaishe ni na ga yana tara kaji a ɗauko ya zama oga na ce barin tsayan saya na masa ciniki ya fi dubu ɗari wallahi na ta tara kajin na ana mamaki na ce zuba su ga gani ni ma ranar sallah za su gane kuransu za mu kakkarya su ne wallahi a kwarai kwarai gaske a ai maganin ka za ka yi mai delta nyama yakka dilla kawai ka tafi masallaci ko kai allahu akbar kai addu'a me duniyar ha muhalli shahid na ce daga ina ya ce daga garinmu na zo ya ce ai ba na fashi malam idan kana da jarin kaza uku hudu biyar shida ka hau a kori kore ka je kasuwar ƙauye da sassafe mutanen ƙauye sun kawo kasiya kaza ɗari bakwai sai ka zo ka sai da ita dubu ɗaya da ɗari biyu ka ci ɗari biyar kaza dubu biyu sai ka sai da ita dubu biyu da ɗari biyar ka ci riba wallahi a ranar za ka iya yin cefanen da za ka kawo babanka kuma ka dawo da sauran kuɗi yanzu samarinmu ba za su yi wannan ba dan siyasan da yake baka makami ko ya baka kwaya ya baka jarin 1500 mana ya baka jarin 2200 mana ya baka jarin 300 mana kaza kai zaka rinka zuwa kana siya duk kullun kullun babu ranar da babu kasuwa mu irga ranar alamis kasuwa ina ranar juma'a kasuwa ina kaltingo ranar asabar kasuwa ina billiri ranar lahadi kasuwa ina kuri ranar litinin kasuwa ina bambam kokodan ranar talata kasuwar ina legal kashere kaji har biyu ranar laraba kasuwar ina sham ranar alamis kasuwar ina an dawo gida ashe babu ranar da babu kasuwa ga hanyar arziki Allah ya hore ma matashi baka zuwa akwai yaron da na sani wanda wake ga mai yace tafiya kasuwa yake tafiya dan jarin sa ne akuya uku hudu da sassafe zai je siya ya hada kai da dillali ya siya sai ya daure sai koma gefe ya samu rakensa mai kyau na ɗari biyu rake ya sari sandan rake yana tarsawa nawa wannan akuyan nawa za ka saya ba da dubu arba'in da bakwai duka duka shi kuma dubu talatin da biyu ya saya ya ce arba'in da bakwai haka za a ta buga ciniki a kan dubu arba'in a tsaya ya sayar dala bai shiri ba ba malam kafin ya dawo ya samu kuɗin akuya biyu akuya uku ya ce malam idan na zo ba a siya ba sai in haɗa kayana zuba su a kori kora ina da kango bayan gidanmu sai in zo zuba su in ba su kara in ba su dusa wani sati in daɗa ɗaukan kai su kasuwa sai na ci riba na kusa ninkawa wannan irin matasan su muke so idan ya je kasuwa ya dawo ana kiran magariba yana masallacin unguwarsu in ana ta'alimi to yana gurin ta'alimi asubahi tana yi da shi za a yi asubahi gari yana wayewa bai zai je gidan ko ina ba sai ya gaida babansa kuma idan ya zo dawowa yana dawowa da dan kulli ya aika mahaifiyarsa ya kai wa babansa da safe ya je gaida babansa ya ce Allah ma albarka sai ka dawo haka yake kullun irin wannan matasan muke so in ka zo masallaci ka gansa a gaba idan ka zo taimakon iyaye su ne a gaba idan lokacin noma yayi yana kokari ya tara kuɗi ya sayo babansa buhun taki ɗaya biyu uku wallahi akwai ƴaƴan da yace yaro yace ba da kwanciyar hankali wallahi damuna ta yi ban sayo babana taki ba bana baban nan naka da ka tsufar da shi baban nan naka da kargajiyar da shi baban nan naka da kamai kaza burin sai ya samu kuɗin buhun taki dubu ashirin dubu talatin ya sayo babansa ya dire masa ya zuba a masararsa haka yake yi amma kai fa ba ka yi da haka za mu yi samartaka mu bar iyayenmu cikin bakin ciki tsofaffi su ta mutuwa da hawan jini saboda yayan sun lalace ba za mu yadda da wannan ba da haka don Allah samari ku farka ku waye mu yi kishin mu taimaki iyayenmu mu yi kishin mu taimaki garinmu mu yi kishin mu taimaki al'ummanmu da haka yau karatun nan na 'yan uwana ne matasa kun gani nan da kuke gani na ni ma fa matashi ne in ka ban wani katako yanzu zan rushe shi wallahi da sauran karfi na wani dattijo yanzu yanzu na ya haɗu da ni yana cewa ya an warce kaza na ce ka kalle ni da kyau yana ina ne tomo yawwa ya kaji kaji dai da sauran karfi na ko ka gan shi nan tun muna yara yake bugawa da ni gani nan ya buga ya buga mutsaliyan Allah ƙara lafiya da nisa kwana Allah hukku jam mun gode Allah barin dakata anan saboda yanayi na lokaci da azumi abinda na faɗa na daidai Allah ya ba mu lada wanda nayi kuskure ko tuntuɓa harshe ina neman Allah ya yafe mu da ni da ku gaba ɗaya muna yin godiya wa mai girma da gaci da ya girmama mu ya saurare mu ya ba mu lokacin sa Allah saka alkhairi
alhamdulillah rabbil alamin yan uwa matasa wannan karatun da malam ya mana shine tonofinani ɓandu hisi ko? ku ji tsoron Allah wannan abin da malam ya karanta mana yau din nan gaskiyan magana shine ya kamata duk wanda yake jin wani abu a ransa yanzu ya zauna ya karatun tanatsu ga iyayenmu nan dattawa ga sunan mu haɗa kai da su kuma duk wanda yake jin cewa min fattu da wai larin gwammi wane bo fattu da fombinare woni gam non to mo waylare nastay fombinare sai e ɓarkino les dangaje konano to mo fombinare nastay waylare sai e ɓarkino hoɓɓi shemtuɗum en shemti ay enen azuna meɗen leñol gotol ko kam miɗen kam wallahi to en mbi nihin dogginirten shaniji meɗen en shemti gam non lewru ndu ndu lamarana hani ko moye ko moye nder meɗen kala marɗo kafahi fuu wurtina kafahi muɗum wiya mi tubani allah allah an mi tubanima daga hande mi metata mi hulna goɗɗo hakko mi fe'a ɗum hakko mi tufa ɗum laɓi hakko mi wi'a kaza on andi hunde seɗɗa sei nana neɗɗo e wiya sei mi waruma sei mi halkuma sei mi faɗɗuma kadin ta faɗɗimo kommontoriɗa mo joddotoɗa a faɗɗimo to sei ɗume ta faɗɗayinomo ma mo salta ko wakkatiyel ngel amma joni an a faɗɗimo a waɗi sanadu maako zunubaji bo ton ndenuma an e hoore maɗa a wala hakkilo ma waltaki a, a, a suuɗo bano dowru kona no allah ya yafe mana allah ya yafe mana dattawa uh, mai girma da gaci ina ba da shawari waɗannan kamar yadda malam ya abin nan waɗannan yaran duka ‘ya'yanku ne jikokinku ne a kira su duka a zo a yi zama da su ku ce kun je maganan da malam ya faɗa kowa ya ajiye makaminsa a haɗu a ƙulla alaƙa mai kyau a yi gidauniya ku nemi gona ‘yan arewaci da ‘yan kudanci a karɓi hayan gona wanda za a noma gonan masallaci ne a ji a haɗu a yi noman masallaci a gina makaranta a yi islamiyya a ɗauki malami da wannan kuɗin a biya malami ya karantar da ƙanninku ya karantar da ‘yan uwanku mata wannan shine ci gaba shine wayewa don haka ranka ya daɗe da gaci ina ba da shawari ga malam abubakar nan malam kam dai namu joɗi ɗon andi to ɗomo wonno wallahi ko ɓuri noon sai mo waɗi on teftoyemo ko to min ma fat mi ɓi jawro tukur to on anda ni ma ɗan jawro tukur ne saboda toye alhaji baboro warayna ga gidan ummata kanwar jatumata nan gidan alhaji abdulkadir marigayi kanwar mahaifiyata jatumar su alhaji baboro kanwar mahaifiyata ce kullum ina ɗakinta woɓɓe anda to to an anda ma hande min e malam fuu to allah tabbitin kairu allah ya rufa mana asiri don haka ganin lokaci ya riga da ya ja za mu mika abun magana a wurin shi mai girma da gaci ya dan tofa ko da kalma ɗaya biyu hakan nan eh to allah rene bo hunde nan yotta ta ko ton sai sai sai batto sai ɗum fatina ma
assalamu aleykum jamaare annabijo hande e gelle ɗe en gaɗi murna wargo fukarajo o en gaɗi murna fa ɓeddare ndi ɓedduɗami e dow matasa amin ɓe mi nani belɗum majum feƴƴita ɓingel ma dogga ɗum waram nanga baaba mum kay tewoɗi wara nanga baaba baaba na nder hakke muɗum warta torugo gesel mum ɗum yaa ɗum hooƴowa e beeli to baaba faa hoocoyte beeli na hangel ɓingel ngel ɓingel kam daɗi ɗali gelle to usta ko ni nder waasu ɗum o wii ɗum ka pat ɗum hanka godduɗen hannde ɓingel wiyeta homnata inna ma haccu baaba to weetingel wurtake an e yiigongel kam bon heede to ngel wari ngel jaɓa e kaytaari maagel ko bo ngel wari ngel jaɓa e hiraande maagel to amman usa koni allah canjana en hunde nde barka annabijo allah canjana en hunde nde kawton hakkille tewo e laare nane ha leergo min gaɗayno ñamdal leergo fa woni to toon min kawtata min ñaama luumo min dilla leergo wuro ɓogo en min ñaama abinci min garta ɗo kadi mbo min kiira min ɗoftaɓe deydey i yolde jawro dawdu hamɓe ɓe kootimi noon min garta nden ɗum warti hannde jawro tukur ɓiɓɓe jawro tukur ummo hañum e kabda e ɓiɓɓe jawro tukur on fuu bo on goo inna e mon goo wala mo ɓii goɗɗo wala nder ɓaade mumen ɓen fuu ɓiɓɓe meɗen ɗum ɓaŋginiri nga ngoota leña ngoota nden neɗɗo wima faɗɗimo kadi nana belɗum faɗɗuɗama fe'ututama ko nanɗa e to hunde nde allah hoynu annabijo allah hoynu ɗum mo wi haala jangirde ɗum ɗon waɗa ƙoƙari amma bacci goɗɗi ɗi ɗon ɗi janguɗi ma ɗi gatta munafurti ɗum ɗi janguɗi fa gongel ɗuɗagel yottinayi amma sey tawagel fe'iti goɗɗo ma nde ma laɓi ɗon sorki dango laɓi ɗon sorki dango caka ɓaawo nda limse gabtaɗe ɗe zamanu to ɗum ɗum fuu jemirawo firlutu ɗum jemirawo firlutu ɗum to min getti min getti alaji min getti boɗɗum allah barkiɗin allah suddu afiri
na'am ok eh, to ranka daɗe allah ya saka da alkhairi ga nan mala bakar ɗaya daga cikin yan uwa na wannan gari wanda shi yake ta duk abun da ya shafi garin nan shi yake ta kaiwa da komowa akan da ya gaya za a yi a samu maslaha allah ya saka masa da alkhairi wannan bawan allah allah ya sa masa son wannan gari namu na jauro tukuru akwai wani dan uwa malam abba malam abba jeti alarama shi ya ba da uzuri bai samu zuwa ba ko tun da azumi da shi da malam abakar kiran waya akai akai malam abakar kan ya je kuma ya fi sau a kirga akan da a samu a kawo ziyara wannan gari kuma shi din ma malam yana da ra'ayin hakan ya ce za mu bari tun da garinsa ne duk ziyarce-ziyarcen mu karasa ya zamanto da garinsa za a rufe yanzu daga yau za a rufe ziyarce-ziyarce gobe kuma sai a rufe tafsiri jibi kuma malam sai ya tashi kun ga ya karrama jauro tukur da cewa ita ce garin da za a rufe ziyarce ziyarce da ita don haka za mu saurari shi malam abubakar ya dan tofa mana kalamai Masha Allah.
bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah Ah, ina so in mika sakon godiya a madadin al'umman jihar tukur gaba daya wa shi associate prof abdallah usman umar jihar tukur yanzu mun daina kiransa sheikh abdallah gadan kaya yanzu ba gadan kaya bane ba su mal usman ma da suka kwace mana shi a kuma yanzu in Allah da zamu sake kwato kayan mu za mu sake ci gaba da kiransa wato sheikh abdallah jihar tukur insha Allah Allah ubangiji ya saka maka da alkhairi muna so mu in a bakin shi jagoran wannan gari mu nemi alfarman su kwamitin tafsir na wannan tafiya na shek nan gaba insha Allahu ma'ana ziyaran ba guda ɗaya kaɗai muke so ba ga dai abubuwa nan malam ya yi ta kawowa lokaci ne ya ƙure na ɗan yi jotin abubuwan da nake so yi tsokaci a kansu matsala da ta shafi matsalan gaban siyasa har aka waye gari wai rumfunan da dattawa suke zama a bidare a je a ƙona su rumfan da ba ma rumfan siyasa ba tun kafin siyasa rumfan tana nan tana existing amma yanzu an je an banka mata wuta sai dai dattawa suke zama wato suke zama a rana wannan ba ci gaba bane ba alhamdulillah malam ya tattaba abubuwa da yawa yanzu kalubale ya rage a gare mu mu tsaya mu tabbatar da abin da aka mana nasiha a kansa insha Allah dagaci yana da ma'ana dan kokarin sa dai na tanadawa malam abin shan ruwa duk da ma dai su din ba girki suke ba a gidajensu yawa sakamakon su noma suke suna sayarwa amma Allah da ni ne zan kaiwa malam abin wato dagaci ne ya aike ni insha Allah Allah ubangiji ya saka da alkhairi Allah ya kara wa malam lafiya Allah albarkaci zuri'a su malam Usman da suke kaiwa da komowa akan tsare-tsaren tafsir Allah ubangiji ya saka muku da gidan aljanna Allah ya saka kowa da alkhairi Allah ya mai da kowa gida lafiya Allah ya sa mun yi ibada karbabbe assalamu alaikum warahmatullahi
to Allah ya saka kasancewar yanayin lokaci ya riga da ya kure za mu buƙaci limaminmu na wannan masallaci da ya zo ya rufe mana da addu'a yin liman yana nan to liman don sai wara do'a no'in to malam bismillah to in akwai na'ibi to na'ibi don sai wara kuma malam bakar za mu yi ta tattaunawa da kai mu ga wani airport za ku yi akwai bukatan gudunmuwan mu mu ma za mu ba da gudunmuwa wurin karatu da karantarwa da tara matasan nan mu zauna da su mu shawarci juna yan uwanmu ne kar mu kyamace su ina liman din Wa- okay to ga ga wani dan jauro tukur din ma ya buya a gefe